kuma zai sa su miƙe ne shi abinda na je na bayani kenan yawa eh ana bukata a ci abinci shi ma da mutu a shi ruwan dimi eh na ga wato a gane na fahimce ka ba ana nufin ruwan zafi ba ruwan dimi ko eh ruwan dimi wanda shi ba mai sanyi bane kuma ba mai zafi bane ba eh wannan shi ne da mun mata yawanci dama kuma shi ake so a yi amfani daga nan kuma sai a bi da asali ma abin da aka fi so kafin ruwan dimin aini wato kadarawat fruit su dibino kankana lemo ayaba abarba da abin da ya kama da wannan an gane sannan an ci wa'annan abubuwan sannan abi da ruwa shine abin da aka so sai dai in ba a samu wannan ba a samu ruwa wanda ke bakin ruwa wanda yake ba mai sanyi ba ba kuma mai zafi ba a sha ko da makogoro biyu uku ne eh wannan shine wallahi ta'ala alam na alaikum salam ka fita a sargasa? ba a katsewa tsakanin musulmi da musulmi ba a yankewa tsakanin musulmi da musulmi abu yi ne ka yi masa nasiha a kan wa'yan abubuwan da yake maka don Allah ya daina an gane ku idan bai daina ba kai ka yi haƙuri da wannan izayar kana da lada amma ka yanke zumunci ka daina mu'amala da shi musamman a wannan wata da za ku shiga mai albarka haɗari ne mai girma domin mutum bai samu gafarar ubangiji ba shi ne ya kai haƙuri da izayar sai ka samu lada ko ba ganewa in kai haƙuri da izayar sai ka samu lada ya fi a ce ka yanke masa in ka yanke masa ka shiga haɗari babba domin duk gwanjan rahama da gwanjan gafara da Allah yake yi ba za ka shiga cikin masu gafara ba yawwa ba a san alkai ma'ana in ka yanke da shi ka aika ka rike shi kenan da gaba ba kai babu shi ko ba haka bane to wannan shine shahana ba a sun almushriku billah mutane guda bi Allah baya gafarta musu da almushriku billah da almutashahin mutumin da yake mai shirka da Allah da kuma wanda yake rikon wani da gaba wannan Allah bai taba gafarta masa duk yadda Allah yake gwanjar rahama ka san dai ba inda ake gafarar ubangiji kamar watan Ramadan ko to wannan Allah mu da yake sarki bai saka cikin gafararsa ba kamar nan su suna da larura na fahimce ka shi wannan abin da za ka shi ba ƙaurace musu gaba ɗaya za a yi ba rage takaita mu'amalar za a yi da duk ɓangarorin da ka ga in ka taɓa mu'amalolin ɓangarorin da idan ka kutsa wajen mu'amalar zai taɓa maka wani abu naka da ba ka so ko zai a gaya maka wani abin da ba za ka ji daɗinsa ba sai ka yanke ta nan wurin sai kuma ka sa ka daidaita ta wani wuri misali in kuma da mutum ka miƙa masa hannu ku yi sallama ku gaisa lafiya lafiya kalau to shikenan in dai za a yi wannan duk abin da aka daina inda an haɗu za a sallama a gaisa to ai ba a yanke ba ka gane za a yi ƙaura cewa komai amma kada a ƙaura cewa gaisawa da sallama wayannan an riƙe wayannan kawai shi kenan sun isa yawwa Allah madaukin sarki ya datar da mu Allah ba mu lafiya zama lafiya ba mu takawa ba mu ikhlasi Allah ba mu ilimi amfani ya tsare mu daga ilimin da ke bai da amfani Allah ya kai mu gobe za a yi zabe na gwamnoni da yan majalisa muna roƙon Allah ya zaba mana gwamnoni na ƙware masu gaskiya da amana da adalci yawon iftar yawon iftar ana tunatar da ni akan tsari da kafitul muhabba take a kansa na wannan wata shaharul it'am wata ne wanda yake na ciyarwa shine wanda na dai tsokaci dazu ta shiri na ciyarwa din wanda yake da niyya za iya gabatar da abinda mutum yake da shi na shinkafa ko na gero ko na dawa ko kwano ɗaya ne ko rabin kwano ne ko buhu ne a ainihin mun ajiye santoti guda hudu wanda za a dinga kawawa wannan ainihin wato abincin wanda za mu dinga tarawa za mu aje rana guda ɗaya da za mu raba ainihin wato gajiyayyu da miskinai a matsayin mu ciyar da su abinci daga watan ramadana insha Allah ta'ala nan yana daga cikin santa da za a iya kawowa sannan akwai masallacin umma an sugura yana daga cikin santa da za a iya kawowa sannan akwai tsangayar alarma malam harisu mustafa shi ma daga cikin santa da za a iya kawowa sannan ɗaya gefen kuma na mata ne sun ga mun aje musu nasu daban za a dinga kaiwa insha Allah wayannan wurare guda hudu ne wanda duk yake da niyya yana iya kawa za a tanadi wurin da za a dinga zuba ana ajewa in Allah ya kai mu ranar za mu iya fito da shi mu raba wa miskinai da gajeyu a matsayin ciyarwa na wannan wata mai albarka karkashin foundation namu na kafilatul mahabba Allah madaukakin sake datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin karkare da shi kafin masu tambayoyi shine alhamdulillah yan uwa kamar yadda aka sani muna dab da samun kanmu cikin wata mai albarka na Ramadan a cikin wannan wata mai albarka wata ne na alkhairi ana son mutane su zama sun shagala kwarai da kyawawan niyoyi na aikata ayyuka na alkhairi baya ga nau'o'in ibadu musamman bangaren kuma ciyarwa ko gabatar da buɗa baki a al'ummai ta kai daban-daban jama'a daban-daban cikin ayyuka na ibada ba abinda Allah ta'ala ya fi so kamar ciyarwa manzo Allah sallama yana cewa khairun nasi man yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine wanda yake mafi mafi amfanin mutane wanda duk ya daki dibino guda ɗaya bai mai guda baki za a bashi ladan azumin sa ko ka dauki ruwa ka bashi ya sha za a baka ladan azumi ba tare da an rage nasa ladan ba na haka mutane su yawaita ciyar da juna su yawaita ciyar da junansu da ainihin wato abin da suke da shi idan an ce ciyarwa ba sai lalle ana maganan sai attajiri da zai sai buhunai ya raba wa mutane ba kai ma kana damar da zaka samu wannan falalar kana da abincinka na yau da zaka buɗe baki da shi ka fito kofar gida makwattanka ko masu wucewa akan hanya a zo a yi buɗe baki da kai Allah ta'ala ne kaɗai ya san iya alkhairin da zaka samu na haka muna tunatarwa da jan hankalin al'umma kwarai akan waɗannan ayyuka na alkhairi din Allah madaukakin sarki ya datar da mu ba mu da lokaci a gurguje a takaice akwai masu tambayoyi na alaikun salana na ha ya samu tahiya na na mutum ya samu tahiya a sallar juma'a hudu zai hudu zai ba biyu zai ba bai samu sallah ba sai da abin tambaye shine zai sake kabbar harama tun da hudu ne a ba sai ya sake ba tashi zai ya dora kawai a gane yau amma hudu zai tun da bai samu juma'a ba wallahu ta'ala na'am in ka samu tayi ai baka samu juma'a ba ai ai raka'ar karshe ana samun ta ne yayin da aka dago daga ruku'u in aka yi ruku'u da kai aka dago da kai to ka samu raka'a ɗaya sai ka kawo ɗaya amma ka samu an dago daga ruku to kuma raka'ar karshe to baka samu juma'a ba wallahi alam shi da yayi niyya eh yana da sun an gani yayi dace da azumin yana nan ya inganta bai inganta ba wannan dama yana da cikin abin da yake muhimmanci a faɗakar da mutane ba a zuwa a kwanta bacci da cewa ni na kwanta da niyyar azumi ai na ma san za a gani na haka in an gani da mana kwanta da niyyata to kuma sai aka yi dace aka aka tashi da asuba kuma kai ka tashi zaka alwala sallar asuba ne lokacin alfajir ya riga ya fito sai da ka zo masallaci kai ai ji an ga wata duk mutane an dauki azumi ta aha ai da ba na sani na yi sa'a ni da ma na kwanta da niyyata saboda na san za a gani to kama abinda kai kayi kuskure duk mutane kowa da azuminsa amma kai baka da azumi kuma zaka wuni babu ci babu sha idan ka ci ko ka sha zaka yi kafara wannan azumin ko bayan sallah zaka rama shi ba a yin niyyar azumi sai an tabbatar da labarin ganin jaririn wata na Ramadan wannan shine kaida wallahi alam to akwai wallahi to bismillah نعم أو أليس الله بحكم الحاكم ونحن على ذلك من الشاهدين بإنغانتهم wannan sabani ne na malamai malam yana tambayan cewa akwai zikirori da ake faɗi galibi ko a sallah idan an kammala waɗansu surori misali idan aka kammala wattini alayhi sallallahu bi ahkamil hakimi zaka yi wasu cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidi ko idan aka kammala suratul qiyama zaka ji subhanaka wa bala ko ko idan aka kammala suratul tabara zaka ji ana cewa ne Allahu rabbul alamin ko da sauransu to shin yaya matsayin waɗannan zikirorin wasu malaman suna ga cewa bai sun inganta wasu malaman suna ga cewa ba su inganta wannan sabani ne na malamai in sa a ce abu sabani na malamai kowanne kai baka da matsala a cikin sa yawa sabanin malamai ne kawai ya amma matsalar tana tun tsawo ne yasa ba za mu bi ta biddika ba yawa wallahi ta'ala alam ko daga ba za mu iya tattauna ta na alaikun salam na'am na'am na'am na'am masha Allah a niyyarsa ta inganta ai ko ya rage minti biyar alfijir ya fito sai ya ji labarin ganin wata sai ya yi niyya azuminsa ya inganta na wannan rana dama almuhimmi shine ba a yin niyya gabanin a ji labari kuma idan mutum bai ji labari har alfijir ya fito sai ba fito alfijir sai ya ji labari to zai wuni babu ci babu sha ya kama baki amma wannan azumin zai rama shi wannan shine wallahu ta'ala alam na'am alaikum salam na'am tambaya ta farko dangane da darasin da aka na'am ya ce ya ji kawai ya ce ba addu'a takamaimiya da aka ayyana wajen yin sallar roƙon ruwa na'am ya ce amma shi ya taɓa ji wani malami iya bayani ya kawo allahumma ajisna imana sai wannan ma ba ita- ba- ba shar'i cewa aka ita za a yi ba na yawa ka kawo kalmomin da kake ganin kana roƙon Allah Uba- ubangiji ya shayar da kai ruwa ba lalle ne sharadi ne sai ka ce Allahumma ajisna ba na in ka ce Allahumma amtirna ai yayi kuma ka ga lafazin ya saba go na yawa na ba sharadi ne ya zama sai lafazi ɗaya ne da aka iyakance kamar misali a sallah a ce a karanta Fatiha ko na to ba sharadi ne a ce ga wata addu'a a sallar roƙon ruwa sai ita za a yi ba na kamar addu'ar mamaci ne ai ba ba shar'i ne addu'ar mamaci sai ka karanta wannan Allahumma a- anta a- a- a- innahu abduka wa ibnu abduka ba wa ibnu amatika ba anta kalaktahu wa anta ahaytahu ba an gane wa anta amattahu ko ba lalle ne sai ka karanta wannan addu'ar ba akwai addu'o'i da yawa na nema masa gafara wanda zaka iya yi ko ba su ba abin da nake so a gane shine ba shine sharadin cewa ga wata addu'a sharadi sai ita za a roƙon ruwa ba wallahu ta'ala alam Na'am.
da fatan mala yana lafiya a ya ji mala ya yi bayanin kamar kuɗi biyu ake yi a sallar roƙon ruwa Mm.
ya ce to ya bi gun da ake yin ta farko amma bai ji a inda ake tabi ba kusan kudubobin ainihin wato sun haɗu da addu'a ne to kaga kuduba ta farko kafin addu'a kuduba ta biyu kuma ita ce addu'ar ka san a cikin addu'a din mai kuduba ce ko amma ita za a juya a kalli gabas ne a ci gaba da ita na yawwa wallahu ta'ala alam ta karshe dangane da azumi wajen kiran asalatu na'am na
alfijir iya nema a ga hankalin lalane saboda wani sai ana iya samun dista gaskiya ne tsakanin dama shi kansa ladani yana da shar'in ladancinsa na sharaɗin ladanci ya zama dole an ya kuna arifan bi auƙatis salat ya zama lalle masani ne ga lokutan sallah kuma idan lokacin sallah ya canza ya zama ya san ya canza yana bibiyan wannan kada ya zama cewa lokacin alfijir ya wuce shi kuma bai kira sallah ba kuma mutane sun dogara da shi da yake galibi mutane kusan an dogara da ladan kawai maimakon mutum ya zama mai hankalin kansa wasu ya dogara da ladan aika mafi kyawu ka zama ka dogara da ilimin kanka in son samu ne to in ka dogara da ladan wata rana zaka iya samu matsala shi ma ladan mutum ne ko ya zama mas- masani a lokutan sallan da sauransu wata rana wasu abubuwa suna iya shigo masa an gane ana iya kiran sallah lokaci bai yi ba ka gane idan aka kira sallah lokaci bai yi ba aka sha ruwa ka ga wannan azumin dai za ku rama shi kuma da Allah ya sa mutum yana aiki da iliminsa da hankalinsa da nutsuwarsa idan ladani ya kira masa ce a wannan fa yayi kuskure ya ya kira yanzu ko ba haka bane irin wannan suna faruwa to amma dai ladanai su sani mutane da yawa sun dogara da su don haka ya zama dole su zama ala hazarin kwarai da gaske imana bisa kulawa bi dukka wajen kiran sallan as-salatu da kuma kiran sallan magariba wallahu ta'ala alam ina ga shine ko abin nan na'am dr suleiman na'am kana iya a tuno mana hadisin da manzala bai bai amfani da ruwan zafi eh da manzala yana amfani da ruwan zafi musamman a wajen sha ko wajen wanka da sauransu a gane yawwa sannan kukanku a likitance a yi amfani da ruwan zafi kuma zai sa su miƙe ne a shi abin da na je na bayani kenan yawwa eh Mm. ana bukata a ci abinci eh shi ma da musu ashari ruwan dimi eh na ga wato a gane na fahimce ka ba ana nufin ruwan zafi ba ruwan dimi ko eh ruwan dimi wanda shi ba mai sanyi bane kuma ba mai zafi bane ba eh wannan shi ne da mun mata yawanci dama kuma shi ake zuwa ayi amfa daga nan kuma sai a bi da asali ma abin da aka fi so kafin ruwan dimin ainihin wato kadarawat fruit so dibino kankana lemo ayaba abarba da abin da ya kama da wannan an gane sannan an ci wa'annan abubuwan sannan abi da ruwa shine abin da aka so sai da in ba a samu wannan ba a samu ruwa wanda ke bakin ruwa wanda yake ba mai sanyi ba ba kuma mai zafi ba a sha ko da makogoro biyu uku ne eh wannan shine wallahi ta'ala alam na alaikum salam ka fita asal gasa ba a katsewa tsakanin musulmi da musulmi ba a yankewa tsakanin musulmi da musulmi abu yi ne kai masa nasiha akan waɗannan abubuwan da yake maka da Allah ya daina an gane ku idan bai daina ba kai kai haƙuri da wannan izayar kana da lada amma ka yanke zumunci ka daina mu'amala da shi musamman a wannan wata da za ku shiga mai albarka haɗari ne mai girma domin mutum ba zai samu gafarar ubangiji ba shi ne ya kai haƙuri da izayar sai ka samu lada ko ba gane ba in kai haƙuri da izayar sai ka samu lada ya fi a ce ka yanke masa in ka yanke masa ka shiga haɗari babba domin duk gwanjan rahama da gwanjan gafara da Allah yake yi ba za ka shiga cikin masu gafara ba yawwa ba a san alkai ma'ana in ka yanke da shi ka aika ka rike shi kenan daga ba ba kai babu shi ko ba haka bane to wannan shine shahana ba a san almushriku billah mutane guda bi Allah baya gafarta musu da almushriku billah da almutashahin mutumin da yake mai shirka da Allah da kuma wanda yake rikon wani da gaba wannan Allah bai taba gafarta masa duk yadda Allah yake gwanjar rahama ka san dai ba inda ake gafarar ubangiji kamar watan Ramadan ko to wannan Allah mu da yake sarki bai saka cikin gafarar sa ba kamar na'am su suna da larura na fahimce ka shi wannan abin da za ka shi ba ƙaurace musu gaba ɗaya za a yi ba rage taƙaita mu'amalar za a yi da duk ɓangarorin da kaga in ka taɓa mu'amalolin ɓangarorin da idan ka kutsa wajen mu'amalar zai taɓa maka wani abu naka da ba ka so ko zai a gaya maka wani abin da ba za ka ji daɗinsa ba sai ka yanke ta nan wurin sai kuma ka sa ka daidaita ta wani wuri misali in kuma da mutum ka miƙa masa hannu ku yi sallama ku gaisa lafiya lafiya kalau to shikenan in dai za a yi wannan duk abin da aka daina inda an haɗu za a sallama a gaisa to ai ba a yanke ba ka gani za a iya ƙaura cewa komai amma kada a ƙaura cewa gaisawa da sallama wayannan an riƙe wayannan kawai shi kenan sun isa yawwa Allah madaukin sarki ya datar da mu Allah ba mu lafiya zama lafiya ba mu takawa ba mu ikhlasi Allah ba mu ilimi amfani tsirin daga ilimin da ke bai da amfani Allah ya kai mu gobe za a yi zaɓe na gwamnoni da 'yan majalisa muna roƙon Allah ya zaɓa mana gwamnoni na ƙwarai masu gaskiya da amana da adalci yawon iftar yawon iftar ana tunatar da ni akan tsari da kafilatul mahabba take a kansa na wannan wata shaharul iftar wata ne wanda yake na ciyarwa shine wanda na dai tsokaci dazu ta shiri na ciyarwa din wanda yake da niyya za iya gabatar da abinda mutum yake da shi na shinkafa ko na gero ko na dawa ko kwano ɗaya ne ko rabin kwano ne ko buhu ne a ainihin mun aje santoti guda hudu wanda za a dinga kawawa wannan ainihin wato abincin wanda za mu dinga tarawa za mu aje rana guda ɗaya da za mu raba ainihin wato gajiyayyu da miskinai a matsayin itsaya mu ciyar da su abinci daga watan ramadana insha Allah ta'ala nan yana daga cikin santar da za a iya kawowa sannan akwai masallacin umma ansugura yana daga cikin santar da za a iya kawowa sannan akwai tsangayar alarma malam harisu mustafa shi ma daga cikin santa da za a iya kawowa sannan ɗaya gefen kuma na mata ne sun mun ajiye musu nasu daban za a dinga kaiwa insha Allah wayannan wurare guda hudu ne wanda duk yake da niyya yana iya kawowa za a tanadi wurin da za a dinga zuba ana ajiyewa in Allah ya kai mu ranar za mu iya fito da shi mu raba wa miskinai da gajeyu a matsayin ciyarwa na wannan wata mai albarka karkashin foundation namu na kafilatul mahabba Allah madaukakin sake datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin